نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دهدا قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده قبرنا مكة ومدينة ناده هكرا دبو ده ده تليه ده أربعين ده وان ده زو ده ده ده أشرين ده بيو قوات أكتوبر a Gregorian calendar 2022 wannan shine kaset ɗinmu na 53 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahullah ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba kuma ba su sha'afa ba muna nan a cikin annaqidus sabi' abin da ke warware kalmar shahada na bakwai wanda malam ya masa take da asihiru aikata sihiri da kuma ainihin wato zuwa gidajen bokaye mun gangaro karatu har inda malam ya kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abdullahi dan mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake faɗa cewa innar ruqa wat tama'ima wat tiwala shirkun lallai arruka tofi da addu'o'i da suka alakantu da abubuwan kalamu na kiran aljanu da kirari wa manya-manyan shaiɗanu, wata ma'ima da rataye-ratayen layu da guraye da sauransu, wattiwala da kuma zuwa gurin boka a sa mutum ya so wata ko a sa wata ta so wani shirkun. gaba ɗayansa annabi ya musu kulikulun kubura ya ce gaba ɗaya shirka ne an gane ko mun yi bayani akan waɗannan matsaloli dukansu malin ya ainihin wato ɗauke su ya yi musu dalla-dalla arruka ya faɗi mai ma'anarta attama'in ma ya faɗi mai ma'anarta attiwala ma duka ya faɗi ma'anarta duk mun karanta ya ko za mu tafi kan wasihiru mutahaqqaqun wujuduhu wasihiru cutar sai idan Allah maɗaukakin sarki ya yarda. An gani? Idan kaddara wacce bahaushe ce ta riga fata, ta faɗo kanka ko kan shi, an gane magana da ke ku? Yawwa, in kaddara ta faɗo kan shi, to sai a je a samu boka sai a buƙaci ya cutar da shi sai kaddarar ta aiki, in bokan ya yi bokanci sai ya samu wannan mutumin ko ya samu wannan matar jama'a ana fahimtar magana da ke ku saboda haka tasirin sihiri da tasirin tsafi da tasirin abin da yake faruwa na cutarwa ga waɗanda aka je gurin bokaye don musu tsafi yana da alaƙa da ƙaddara Allah idan Allah ya ƙaddara sai ya faru in bai ƙaddara ba kuma haka mutum za a yi ta bugawa wallahi tallahi ba zai tasiri ba sati biyu ko uku da suka gabata wani daga cikin yan uwa ya kira ni daga garin Suleja garin Abuja yana aiki nema a kamfanin NNPC yace ya zo kuma dan Gombe ne nan ba ruwa na zan faɗa in ma ka gane da kai nake oho an gane magana da ke ko ya kira ni yace min wallahi wani ƙanin shi ko yayan shi ɗaya daga cikin biyu ba zan iya tunawa ba shekaru kusan ashirin da biyar yana gida gidan boka a kan aimar tsafi a raba shi da matar shi da 'ya'yan shi a karkato da akalarsa cewa duk abin da ya nema sai ya bashi amma duk abin da matan shi da 'ya'yan shi suka nema ya hana su ya zama shi yake moruwa da arzikin shi shekara ashirin da biyar yana sintiri gurin bokaye amma wallahi Allah ya hana wannan abin ya tasiri a kan shi dan ta inda zaka gane cewa wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idnillah shi kan shi bokan da karan kan shi ya san mutumin ya san harkokinsa ya san gidansa ya san ƴaƴansa ya san komai nashi bokan da kanshi wata rana da ya ji labarin ya zo nan gwamba ganin gida sai ce a masa sallama da shi yana son zai yi magana shi aka kira shi ya je ya zauna gaban shi ya ce na farko dai alhaji ka yafe mun sai ka yafe mun sannan in yi jawabi ya ce a'a ban san me kai mun ba gaskiya sai ka yi bayani ne kuma in yafe ya ce shi kuma wallahi in ba a yafe mar ba ba zai yi jawabi ba ya ce to wallahi na yafe ma har ga Allah yi jawabi ya ce shekara ashirin da biyar da ta wuce yayanka yana sintiri a gurina in maka tsafi wallahi tsafin ya ci bokan da kan shaidai ya same shi shekara ashirin da biyar ya faɗi wata ‘yarsa budurwa ya ce tun kafin a haifi wance tun da cikin wance yanzu yarinyar ko an aurar da ita ko ana gidan aurar da ita namanta ya ce to tun da cikinta yake ta sintiri a gurina mu buga can mu buga wancan in wancan bai ci ba mu yi wancan in wannan bai ci ba mu yi wannan ya ce kai da na ga abin ya ci ya cinyewa ka ta buguwa na yi na yi na yi na kasa buge ta ya ce kawai sai na sallama na ce Allah ne kawai ya kare kai baka san duk abin da ke faruwa ba kuma wallahi tallahi wannan yayan nasan da yake masa wannan hidimar da yake masa wannan kulumbotin yake ta kokarin sai ya je ya tutar da shi in kaga ya ci abinci to shi ya kawo gidan in kaga ya sha shi ya kawo gidan in kaga sutura a jikinsa shi ya dinka masa duk abin da ka sani ne hidimar yau da gobe abin da baya masa amma saboda ya ya gode wa Allah so yake a karkato shi kawai in ya buƙaci bukata kawai siya masa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so don haka mu sani irin waɗannan abubuwan suna nan kewaye da mu dole ne ka ci gaba da addu'o'i da zikirori da neman yardar Allah in Allah ya ga dama ya karɓa wallah ba yadda aka iya da kai in kuma Allah bai ga dama ba suna zuwa in suka bugo masu ya same ka wallahi Allah ya yi akwai wani yaro jama'a yaron nan idan kana jin gifted to shi gifted ne he's have a wonderful retentive memory ƙwaƙwalwarsa ta wuce tunani na da naka duk abin da ya karanta haddace shi yake komai yawansa komai abin nan ya kai matakin da lakcarori idan suka yi lakcarin a mai dubu yaron yake idan suka zo suka karantar suka yi musu darasi in ya tashi yana yi wa ɗalibai tutorial sai su ɗaliban su ji sun fi fahimtar darasin sama da hi lakcaran da ya zo yi musu karatu ɗalibi ne amma wallahi malam sai gashi an wayi gari yaron nan idan ya zo rubuta jarabawa daga ya rubuta sunansa da nambar admission da waye waye waye dinsa ba zai ƙara rubuta komai ba har a fito a jarabawa su da kansu lakcarorin da suka ga abin da ya faru da shi suka kira zama a nemo yaron nan da ya matsalar shi ne ya faru don duk makarantar ba wanda ne sai duk makarantar ba wanda ne sai an gane magana da kyau ko kowa ya san shi saboda kokarin shi gaji na tsatse gaji bawan Allah amma a biya rikici daga ƙarshe da muka zo aka kawo shi falamma ajraina alaihi kashfa lokacin da muka bincika muka yi talikwakwa muka yi gwaje-gwaje na sunnar manzon Allah arafna annahu masburun sai muka gane sihirce shi akai kishiyar uwar shi ta ga zai zama wani abu ta ce a buge shi kar ya zama komai wallahi tallahi jama'a ku yi hankali da al'amuran rayuwa don haka so take ta lalata rayuwar shi kar ya amfanar da kai shi balle uwar shi ya za a yi a haife ta a haife shi a gabanta ya zo ya fi ‘ya'yanta ƙoƙari ya fi ‘ya'yanta kaza don haka a make shi kar ma karatun ya yi balantana ya zama wani abu a duniya in ya fito ana fitowa daga jarabawa ka tambaye hiwana ni ya amsar kaza ce ai kaza da kaza ne amsar amma yana aji da isa rubuta A ko B ba amma yana fitowa karatun ya dawo to saboda haka sihiri mutahaqqiqun wujudu tabbataccen abu ne akwai shi a duniyar nan ana yin sa idan na ce muku wallahi daga cikin kaso ɗari na cututtukan da suke damun bayin Allah a wannan duniyar kaso kusan saba'in da biyar suna da alaƙa da tsafi da sihiri kada ku yi mun musu wallahi duk abin da zaka ga an je ana ta bincike yaya a kasa gane menene to a tsananta bincike bangaren sunnar annabi Muhammadu za a gane matsala ce ta sihiri ko ta tsafi Allah ya sauwake don haka malam ya ce wa sihiru mutahaqqiqun ko mutahaqqaqun wujuduhu wa ta'thiruhu musadifatul qadri al-kawni kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi masihirta da matsafa suna karantar da mutane ko waɗannan mala'iku guda biyu suna karantar da mutane abin da zai raba tsakanin mata da ainihin wato mijinta yace wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba su isa ba na gaba da su yayi tsaro in ji bahaushe su cutar da wanda suka yi nufata da wannan sihiri in ba Allah ya ba da yarda da izini ba wa ta'siru sihiri thabitun tasirin sihiri a jikin wanda aka yi wa tabbataccen al'amari ne la yunkiruhu illa mukabirun duk wanda ka ji ya ce ma sihiri baya tasiri to mutumin banza ne ya karyata ɗaya daga cikin tabbatattun abubuwan da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar yana da girman kai aw kafiru ko kuma dai ya zama kafiri bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya zama ya kafircewa abinda aka saukarwa annabi muhammad wa sihiru malar rasulun ya ci gaba da cewa hi sihiri ba in kana sihiruhu mimma ya ta'allaqu ko wa amma sahiru shi matsafi fa in kana sihiruhu mimma ya ta'allaqu an shayatin idan sihirin sa yana da alaka daga abin da ke karbuwa daga gurin shedanin aljanu kama nassat alaihi ayatul baqara kamar yadda ayar suratul baqara ta tabbatar fahuwa kafirun wannan mutumin ya zama kafiri domin ya je ne yana karɓo abin da yake warware masa musuluncin shi liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin su waɗannan mala'iku guda biyu ba sa karantar da mutum wannan sihiri hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur face har sai sun ce masa mu fa fitina ce jarabawa Allah ya turo mu duniyar nan mu koyar da sihiri ga waɗanda suke kafirai ne su yarda su yi aiki da shi amma idan kai mumini ne to ko ka koye shi ba za ka yi ba ko da ka ga muna koyarwa ba za ka yarda ka koye shi ba domin kafirci ne an gane fa yata'allamuna minhuma sai ga mutane suna koyo daga gurin waɗannan mala'iku ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi irin abin da ake raba tsakanin mutum da matarsa kaga wannan sai ya nuna daga cikin sihirin da ya fi faruwa a duniya shine sihirin tsakanin raba mata da miji wanda suke kiransa da sihirin tafriq asirin raba mutum da wani abu to ba iya mata da miji kawai ba wannan Allah ya kawo ɗaya daga cikin kashe-kashen sihirin da ake ne hatta a ɓangaren sihirin tafriq ɗin wannan ɗaya ne daga ciki banda wannan ana yin asiri a raba mutum da baban shi kamar yadda muka ji yanzu wannan bawan Allah ya ce shekara ashirin da biyar ana ƙoƙarin a raba shi da matar shi ko a raba shi da 'ya'yan shi ina fata kuna fahimta ana yin haka a raba yaro da mai gidan shi idan aka ga wani yana da kyakkyawar alaƙa da wani alhajin birni ko yana da kyakkyawar alaƙa da wani babban ɗan siyasa ina fata ana fahimta ko yana da kyakkyawar alaƙa da wani attajirin mai kuɗi yaronsa ne na kusa da shi yana ainihin wato samun yarda da aminci akan abubuwan da suke yi wasu suna gefe suna jin takaici da baƙin ciki to sai su je su yi kulumboto su yi sihiri don su raba tsakaninsu to ta inda abin zai baka tsoro ya ɗaga maka hankali jama'a yanzu ko kun san idan malami yana da kyakkyawan yarda da wani ɗalibi ana iya zuwa a je a yi sihiri a raba wannan malamin da wannan ɗalibin to kaga lamari ai ya lalace ku duniya ai ta ƙare ku a ce kuma abin da mutanen banza da 'yan duniya da masu neman sai sun sharɓi omo ta bakin na yara yomo na mata fahimta. A ce su suke yi wa junansu yarfan sihiri, kuma a ce wai tsakanin ɗaliban ilimi jama'a da malamai, su ma suna yi, fa wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa ila Allah mustaka wa ilaihi tuqlana. Sai salati ga Annabi Muhammad. Lamari ya lalace. Jama'a na fahimtar magana da kyau ko? So dan haka ɗaya ne daga cikin ɓangarorin sihirin tafriq. shine a raba yaro da mai gida a raba mata da miji a raba ɗa da uba kai jama'a ya kai matakin ana raba mutum da ofis ɗin shi mutum kaga ya fito zai tafi ya tafi ofis ya ji hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci ba zai iya zuwa ofis ɗin ba wallahi daga ya hau mota zai yi gaba bai san lokacin da zai yi yamma ba ya tafi wasu harkoki daban ai ta buga mar waya ana oga baka fito ne yana cewa ina zuwa ina da wasu harkoki kuma zuciyar ne za a je a sihirce ta ta kyamatu zuwa gurin kwata kwata ya ji ba zai iya ba ta kwarai da gaske akwai wani bawan Allah jama'a shi da aka tashi sihirin sai aka je aka saka a cikin silin in shagon shi daga ya shiga cikin shagon minti biyu ya yi yawa zai cewa yaran zai fita kuma in ya fita ba zai dawo sai kuma gobe abubuwa suka rikice abubuwa suka rikice aka rasa me yake faruwa ya ki shagon kwata-kwata ya ki shagon da aka samu malaman sunna suka gwada kaza bai yi ba suka gwada kaza bai yi ba suka gwada kaza bai yi ba sai suka ce mu je shagon aka je shagon aka burkice shagon kaf ba a ga komai ba aka yi karatu aka yi karatu aka yi karatu aka yi addu'o'in sunnar manzon Allah sai ya dan fara zuwa shagon wata ran zai je awa ɗaya awa biyu nan ma sai ya fita ma'ana abin ya yi sauki amma bai warware ba daga nan sai malaman suka sake gane lalle matsalar tana cikin shago to amma an burkice shago gaba ɗaya ba komai an duba ƙasan kafet an duba ƙasan tiles ba ga alamun inda aka fasa ba ballantana a ce an binne malam sai ya ce a farke mun wannan silin din gaba ɗaya wallahi ana kiran kafinta da ya fusgo ƙwaya ɗaya sai ga wasu ƙulle-ƙulle da wasu layu da wasu kan kaza an caccaka masa allura da waye waye waye suna zubowa wallahi tallahi mana da aka tattara waɗannan abubuwa dama idan ka sami irin wani abu wanda baka yarda da shi to ga ko mudar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce a karya wannan abu ina masu cewa a yi wa abun fitsari a'a wannan bid'a ne ya saba wa sunnar manzon Allah abinda ake yin an samu wani abu wanda ana zargin da shi aka kulla sihirin sai a nemi ruwa a kwano ko a roba ko a wani abu a karanta kulhuwa a karanta falaki a karanta nasi a karanta ayatul kursi a karanta amanar rasulu an gane gwargwadon abin da ya sauwaka a samu alaramma wanda zai iya karanta su ba canja wasali jama'a domin daga cikin abin da ke ƙara taimakawa wajen tasirin karya irin waɗannan abubuwan na farko cikakken imanin mai karantawa da kuma tsarewarsa ga dokokin Allah da sunnar annabi Muhammadu abu na biyu shine ya zama karatun an yi hisan farera babu hayaniya a ciki wanda ke karatun ya iya ya san hukunce hukuncen tajwidi ya san abubuwa to idan aka karanta sai a ɗebo wannan tarukutan layu tarukutan kulle-kulle a akan kaza a a koyi a an samu kadangare an caccake kansa da allurai sai a zo sai a turmusa shi a cikin ruwan a danna shi a cikin wannan ruwan addu'o'i inda hali a samu wani karfe ko wani abu a dama shi gaba ɗaya ya famfashe a ciki sai a nemi wani guri inda jama'a ba sa zirga-zirga sai a je a zubar da shi insha Allah ta'ala wannan asirin ya karye insha Allah insha Allah ta'ala dan haka da aka fito da waɗannan abubuwa aka yi irin wayar da na faɗa muku nan wallahi sai ga mutumin ya dawo hayyacinsa a lokacin ya gan shi a gida ya ce yau kan wata rana ne aka ce ranar kaza ya ce to me ya ajiye ni anan kuma an ka je kasuwa ka dawo ka ce ka bala an yi an yi hukuma yace ni dan aka ce kwarai da yace yace ni ba ni ba aka ce Allah kai ne yace a ni ba ni bane wallahi ya dinga buga rantsuwa yace shi ba shi bane yace ba zai fita kasuwa ba shi kuma ya ki fita kasuwa shekara kaza kullum yana shago in ya fita karfe kaza sai karfe kaza yanzu a ce ya ce ba zai fita kasuwa ba shi yanzu ya dawo hayyacin shi ya shiga ya wanka ya shirya ya kintsa ya fita shagon shi tun daga nan abin ya lalace da haka idan kaga kana yin abu abu ya rikice ka kasa gane ina ka dosa to ka binciki sunnar manzon Allah za ta baka mafita insha Allah ta'ala ka samu malaman sunna ka je ka karanta musu bayanai ka ce ga abin da ke damun ka wala Allah shi taimaka maka sai kaga ka samu mafita da izinin Allah an gane magana da kyau ko Allah shiryar da mu dan haka yake cewa wasahiru in kana suhuruhu mimma yata'allaqu anin shayatin كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى منكر wannan aya ko an gane ko wama hum bidarrin bihi min ahad illa bi idhnillah basu isa su tutar da kowa da shi sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ko wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da ke cutar da su baya amfani da su wa laqad alimu kuma wallahi tallahi mutane sun sani laman ishtarahu duk mutumin da ya sayi sihiri ya fahimci sihiri ya koyi sihiri ya kuma kama aikatar da shi a rayuwarsa malahu fil akhirati min khalaq wahi da wani rabo kuma a lahira sun yi ban kwana da rahamar Allah sun yi kwana da sunnar manzan Allah ban kwana da sunnar annabi wala bi isa ma sharau bihi anfusahum tun Allah wadare da abin da suka fansar wa kansu da shi suka musanya wa kansu da shi an gane ko law kanu ya'lamuna inda sun kasance sun sani suratul baqara aya ta 102 malam yace fata'allamu sihiri dan haka koyan sihiri وتعليمه da karantar da shi kufrun billahi subhanahu wa ta'ala ko kufrun billahi azza wa jal kafircewa Allah mai tsarki da daukaka ne wa huwa nau'un min anwa'ir riddati kuma ɗaya ne daga cikin nau'ukan ridda mutum ya je yi sihiri fasahir yanzu kwanan nan wani ya kira ni daga wani gari wai ogomosho ne ake kiransa ne ko me ogomosho ko yan arewa ne suna zaune a can wata mata ne ta yi wani ta yi kishiyarta sihiri sihirin har ya kai ga ya yi tasiri ya sa mijin ya yi mata saki na farko ya mata saki na biyu har ya mata saki na uku to ya aka yi ya aka yi imani ne zo wanda ta yi abin oho-oho karin da ɗaiɗe su suka sani ƙarfe ita zo ta fallasa kanta da kanta cewa fa ita ta je ta samu boka ta ce abin da take so shine a tilasta wa mijin nan ya rabu da matan nan bokan ya sihiri mijin ya ji ba zai iya rabuwa ba gaba da wannan matar ba har ya sake ta har sake guda uku to shine yanzu ta zo ta tona wa kanta asiri cewa lalle ita ta saka yi ne suka bugo waya suke neman fatawa shin me matsayin wannan sakin ni ma sai na buga malam Abubakar Muktar Yola Allah ya saka miki da alheri nace malam fannin fiqihu ne mu dama gashi nan gashi nan ku ne za ku ba da amsa ina fata fahimci magana malam ya ce in har in har baya cikin hayyacinsa ya yi sakin ma'ana da za a tambaye a ce ya san lokacin da ya wani sun yi tafi bai ma san ya yi yau ma ya saki matar shi shi kuma ya za a ce ya saki matarsa to saki bai yiwu ba amma in har yana sane da saki na ɗaya na biyu na uku yana sane to gaskiyar magana aure ya ɓaci dole a haƙura na ce to na muku kwafi kwafi amsa ina fata an fahimta ni ma na buga na ce to gaya amsar da malam ya baya ba shi kenan ba ni ma ban samu karuwa ba jama'a ai karatu karka yadda kai girman kai wallahi in baka sani ba baka sani ba yes ka ce baka sani ba ka tambayi wanda ya sani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur haka Allah ya ce in ba ku sani ba ku tambayi wanda suka sani to ni an suwaye a kare da gudun layya ban sani ba in ce na sani ranar da Allah ya ci kuku ya zai watsa na a wuta akwai wanda zai kwace ni a cikin ku ko za su taso daga goma shi su tafi lahira su kwato ni wanda zai kwace ni wallahi amin amin mana saboda haka baka sani ba kawai baka sani baka tambayi wanda ya sani ya baka amsa kai ma ka ba wanda bai sani ba amsa kaga duk kun ƙaru to wannan shi dan haka nau'i ne daga cikin nau'in ridda fasahin dan haka shi ne sihiri idan kana musliman idan ya zama musulmi ne kuma sahara musulmi ne kuma sai yayi sihiri fa innahu yartaddu an dinil islam to daga lokacin da ya sihirin nan yayi riddiya ba addinin musulunci kun gane magana da ke ku kana musulmi ko dai kai sihirin da kanka ko ka je ka ce aima duka sammakal waddalilu kaji sunnar annabi muhammadu kaji malaman Allah ba sa magana ta son zuciya yadda annabi la yantiqu anil hawa to su ma la ya tahaddathuna anil hawa ba sa magana kawai su ce maka kaza su sha kwana ba tare da sun gaya maka dalilin su a Qur'ani ko sunna ba daga ka kauce wa irin waɗannan malaman to muna jiye maka tsoron hallaka Allah ya kiyaye suka ce dalili shine fadan Allah dai a cikin waccar aya ta suratul baqara wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun ala takfur su waɗannan mala'iku guda biyu ba sa karantar da duk wani wanda ya zo koyon wannan sihiri a gurinsu a matsayinsu na wanda Allah ya turo su don su jarraba mutane su gwada mutane ba ce sai sun ce wa mutane mu fa fitina ne Allah ya turo mu ne mu gwada imanin mutane in har ka kuskura ka koyi wannan abin to fa zaka kafirta in ka ce ka yarda shi kenan sai su koya ma dama jarraba Allah ya turo su idan kana da imani daga sun faɗa haka sai ka ce a'a to ba ni ba in kafirce to ba zan yarda ba shikenan Allah ya taimake ka wa fi sihri istikhdamu shayatin daga cikin matsalar sihiri ana yi wa shaydanu hidima daga cikin abin da ke faruwa har mutum ya zama mai sihiri ko kuma ya zama ana mar sihiri to akwai yi wa shaydanu hidima wata'alluqu bihim da kuma makalkale musu suna saka ka abu kana yi in ma dai abin da zai zama ya fasikantar da kai ko kuma abin da zai zama ya kafurtar da kai mafi karancin abin da za su saka ka shine su saka ka abin da zai zama fasikanci misali su ce ka yi zina da yarka ka shafo maniyin ka kawo musu kyalla a ga wannan fasikanci ya kai fasikanci ko su ce maka ka je ka yi zina da mahaukaciya ko ba haka bane jama'a za ka ga mutane wasu ana zargin su suna zina da mahaukata jama'a haka ne ko ba haka ba ko kuma su ce kai zina da gawa gawa mana kaga duk wannan nau'i ne na fasikanci ajin ƙarshe shine mutum ya aikata irin wannan abu ko kuma su ce ka je ka kawo masa jariri dan wata goma sha takwas su yanka shi ko su ce ka je kai wanka da jini wani daga cikin malamanmu na sunna ya ce wata rana ya dawo daga tafiya tsakar dare ya biyo layinsu to gefen layinsu akwai wani guri kamar jeje irin manyan filaye da ba a ba a gine su dinnan ba a tsakiyar anguwa ba akwai irinsu ba kaga babban fili 200 by 200 amma ba a gina komai ba in damuna ta yi ciyawa ya yi ga bishiyoyi a ciki da sauransu ya ce yana yanko kwana yana yankowa zai shiga layinsu sai hasken fitilarsa ya haska masa wani mutum tsirara da jariri a hannunsa ya rike kafafun ya ɗaga kan ya datsa wuya jinin yana zuba a kan shi yana mulkawa a jikin shi wallahi malam su za su saka ka kai fasikanci na ajin ƙarshe kawai don neman duniya don neman biyan buƙatar yau da gobe kawai don a ci don a sha don a gina gida don a hau mota kike nan kike nan me ne saura a duniyar in ba waɗannan kawai don mutum ya samu waɗannan abubuwan ya kafirce wa Allah ya fasikance wa Allah eh inna lillahi wa inna wannan kowa ma ya san haka ta faru
wai buka ne ba shi magani je ya ne ko wata
zuwa wutar jahannama a promotion mana jama'a zuwa wutar jahannama Allah ya sauwaje Yanzu ya gama hanyar mu da mota sai ya ce mu wuce mu wuce kawai. Ba ya ga jiran sabbi ne ba kowa ya yi. Tuna kowa ya sani ba ya ga jiran sabbi ne.
kun ji aiko wanda ba su ji ba wani mun- wani ne aka suka kama shi su Abdullahi mutanen Human Right suka kama shi boka ne ya bashi wani magani yace zai wanka da shi in ya wanka da shi ya fito inda mata suke taruwa ya zaro azzakarinsa ya ta mulmulawa har sai spam ya zuba saboda yana neman promotion ya yi na farko ka duba fa da mutane suka lalace har yi na farko ai tun a karan farko ya kamata a ci kwikwiye shi a kai shi kulyaman ta sabo amma ya yi na farko har ya yi kwana na biyu a na uku ne ko a kama shi ko Ba ya ga jiran su kawo mana suka kamo complaint din kama shi.
sannan aka kama shi a na uku aka kama shi aka kawo shi human right Allah ya sauwaƙe to shi yasa wallahi kaga duniyan nan ka bi ta a hankali ka bi ta a hankali ka jira Allah maɗaukakin sarki ya ma arziki wallahi wallahi babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara lan tamuta nafsu ba wata rai da za ta mutu hatta tastawfiya rizqaha har sai ta cinye arzikinta kaf gaba ɗaya duk abin da Allah ya rubuta ba za ka samu wallahi ba za ka mutu ba sai ka same shi ka yi haƙuri kawai lokaci ne ma in ka biye wannan duniya cewa sai ka yi to za ka kauce wa hanyoyi da yawa za ka aikata abubuwa da yawa na fasikanci na kafurci na shirka duka saboda kana neman yadda za ka yi na ba ku labarin wani yaro shugaban wani kamfani ne ya tsora wasu suna kulamar da kamfanin yana harkar gine-gine ne to sai ya zamanto suna ta cutar shi suna ta cutar shi abin da ya ga yayi yawa ya musu faɗa ya yi nasiha ya ja kunni amma an ki sai tattala su gaba ɗaya ta ya kore su to sai ya ɗauki kamfanin sai ya danka wani yaro to su waɗancan dama an, suna ana zargin dalilin ma da ya sa aka kasa korar su shine sun je gurin boka sun hana mai kamfanin ya sallame su a aiki to tun da an san suna zuwa gidajen bokaye sai aka zo aka sami yaron da sabon wanda aka ba wa kamfanin ake ce masa to fa sai ya tsaya kaga su waɗancan sun hallaka shi ma an zo a hallaka shi sai fa ya tafi ya miƙe sai ya yi kaza maganganu suka yi mai yawa ya rasa ina zai sa kansa sai wani ya ba shi shawara ya ce ka buga mala albani waya ka je ka nemi shawara a gurin shi ya ba shi namba na sai ya kira ni na faɗa masa inda nake je ya same ni ya ɗauko profile na kamfanin da irin gine-ginen da suka yi a Adamawa ne Kano ne ina ne babban kamfani na gine-gine ya nuna min yace to yanzu shine shu abin nan manajan wannan kamfani yanzu haka ba suna aiki a guri kaza a guri kaza a guri kaza ya lissafa min gurare can suna aikin miliyan ɗari can suna na ɗari da hamsin can suna na ɗari uku haka ya ce to malam an jame ni tun ranar da aka bani shugabancin wannan abu mutane suna ta zuwa suna ce min wai he na tsaya na miƙe tsaye sun ce ba wannan tsayuwar ba. ya ce na rasa me suke nufi da ke na tsaya ƙarshe wannan aboki na Allah ya saka min ya ce ma ai ga abin da ake nufi ai wancan da aka sallama ga irin halinsa ga kaza ga kaza ana zargin sa da abubuwa dan haka ni ma fa sai na shiga wannan layin ina son gama lafiya nace wallahi ƙarya ne duk wanda yace sai ka zama dan iska ka zama masahirci sannan za a gama lafiya wallahi ƙarya yake yi aka san haka ne ma ya tabbata alqur'ani domin Allah ya ce wala yuflihu sahiru haiku ata masihirci baya rabauta ta duk inda ya bullo a rayuwar shi haka Allah ya faɗa dan haka ka watsar da wannan magana na bashi zikirori na bashi addu'o'i na gaya masa ayyukan da zai dinga wa addini da ubangijinsa na ce masa wallahi ina da yaƙinin Allah zai kare ka babu abin da zai same ka insha Allah ya yi godiya ya yi godiya ya yi godiya yanzu ba a sati ɗaya ko sati biyu sai ya kira ni yana tabo ya ce malam ba matsala fa nace ba matsala wallahi komai na tafiya malam nace Allah ba wata matsala ba abin da zai same ka insha Allah saboda al'ummar mu da kake gani jama'a idan baka yi a hankali ba da Allah yake cewa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah wallahi mutane sai sun batar da kai in ka biye musu Allah ya sauwaƙe dan haka sai malam ya ce wa fi sihri istifdamun li shayati wa ta'alluq bihim wa taqarrub ilayhim bima yuhibbuna dole sai kana neman kusanci da su da yi musu abin da suke so wa fihi da'awa ilmi al-ghaibi a cikin sihiri akwai da'awar sanin ne ghaibi to kaga kuma ba wanda ya san gaibu sai Allah mutumin da biye da'awar sanin gaibu to ya dauki wata siffa ta ubangiji ya danganta wa kansa an gane magana da kyau ko ya dauki siffa ta ubangiji ya danganta wa kansa wa da'awa musharakatin lahi fi zalika da kuma da'awar musharaka da Allah cikin al'amarin haka kai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha kufrun wa dalalun malam masalan kuma yace musharaka da Allah kuwa kafirci ne kuma bata ne wa qad qarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam sihra bishirki annabi ya haɗa sihiri da shirka ya ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kowa zai ci gadar ɗan uwan shi kuma haka bane jama'a yawa tsakanin shirka da menene da kafirci abin nan da sihiri fa qala sallallahu alaihi wasallama annabi yace idtanibu sab'al mubiqat idtanibu sab'al mubiqat ku nisanci miyagun zunubai guda bakwai inji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zunubi na farko an aqalu ya rasulullahi wa ma hunna sahabbai suka ce wannan zunubai kana sai annabi yace ashirku billahi na farko shine yi wa Allah shirka wasihir nabi shine yi wa Allah sihiri ko yin sihiri na uku wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kasharai ba tare ta cancanci kisa ba ba tare da ta yi abin da ta kai a kashe ta ba wa akalu riba da cin riba an gane ko abin da yau aka mai da shi fa'ida haka suke kiransa fa'ida tura kuma su ta entrance ko to annabi ya ce ku nisanci wannan wa aklu mali yatim da kuma cin dukiyar maraya an gane ko wala taqrabu mali yatim illa billati hiya ahsan Allah ce kar ku yadda ku kusanci dukiyar maraya in ba da kyakkyawan niyyar za ku agaza musu ko za ku taimaka musu ba yau ku duba ku ga yadda al'umma take cinye dukiyar marayu mutum wakilta shi babba ko kawo ko ɗan uwa ko yaya akan dukiyar wasu yara da ubansu ya rasu ya bar musu sai kane kane su cinye kuɗin kuma yaro ya zo yana magana a dinga daka mar tsawa ana abun nan ɗinsa an gane maganar da ke ku dukiyarsa ce gadarsa ne rabansa ne haƙƙinsa ne amma a hana shi da ƙarfin tsiya yasa Allah ya ce duk mai cin dukiyar maraya domin shi maraya fa asali taimakonsa ya kamata a yi ayoyi ayoyi da suka yi magana akan taimakon maraya sun fi guda goma a cikin alkur'ani duk inda Allah ya ce a bawa fakirai da miskinai wani abu sai ya ce wal yatama a taimaki marayu ma ina fata ana fahimtar magana saboda a nuna maka shi maraya maimakon ka cinye nasa a a so ake yi bayan ka kiyaye nasa inda hali ka ɗebi naka ka ƙara mishi sai fa idan dukiyar tasa kai ma ta ninka naka domin akwai marayan da idan Allah ya sa aka yi rabo to ya samu shi ya shi ma ya haye in dai ba a hankali kuma Allah ya sa ya samu wanda za su tsare mar dukiyar haka ne to in ba haka ba so ake ka tsara nasa kuma sannan ka taimaka masa da naka kuma to dan haka annabi ya ce yana daga cikin mugun zunubi mutum ya ci dukiyar maraya watawalli yawmal zahafi da kuma gudu ranar gwabzawa da kafirai duk ranar da aka ce ta rikice annabi ya ce kar a nemi rikicewa kar a nemi yaƙi tsakaninmu da arna amma kuma idan ya faru to ba gudu sai dai fa gudu na dabara illa mutahayyizan illa mutaharrifan liqitali aw mutahazizan ila fi'atin ko dai mutumin da ya juya dan wani abu na dabara ko na hikima dan ya jawo ɗan uwansa su kashe kafirai amma in dai gudu ne na tsoro to yana daga cikin mugun zunubi a ce ana yaƙi yaƙin da ya amsa sunansa na yaƙi da dukkanin sharuɗin yaƙi gaba ɗaya kuma a ce ka gudu to ka saba wa Allah wa qadfil muhsanatil mu'minatil ghafilati da kuma yi wa katangaggu kuma muminan mata ƙazafi kawai yarinya ta wuce da lufaya ka san yanzu samari sun ɗauko wata gasa idan aka ce ga wata yarinya anguwa ba ta kula samari ta zo ta wuce da lufaya tana bin gefen hanya ba ta sallama irin ta munafurci ka san akwai mata ƴan mata ba sallamar munafurci assalamu alaikum wai so suke maza su kula ta kaga wannan munafurci ne kuma haka ba ina ruwanki da maza kiyo mata yan wanke mana ba ma tana yi muku ne wajen ku kula ta to irin waɗannan mata da suka kame kansu ba sa kula maza daga taro ta wuce ruwa sun sun sun sun mace ta kunshi a cikin lufaya mazinaciya ka ba ka ba ka ba ka ba ka dinga yarfa mata maganar kazafi na zina annabi ya ce ka aikata mugun zunubi za ka gamu da Allah wallahi shine wa qazfil muhsanatil mu'minatil ghafilati da yi wa mata katangaggu tsararru muminai musulman Allah mata masu mutunci ya zama ba ka da wanda za ka yarfa wa mummunan aiki sai su ka jawo wa kanka bala'i in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'ar mutanenmu ne suna aikata irin waɗannan abubuwa Allah ya yayi Allah ya sauwaye saboda haka a wannan shine ƙarshen wannan babi namu na asihiru mun tattauna kusan sati uku muna cikin wannan babi saboda muhimmancinsa da kuma abin da ke cikinsa da haka insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu tashi annaqibul famin a menene muzaharatul mushrikina wa muawanatuhum alal muslimina taimakon arna jama'a akwai karatu billahi allazi sati mai zuwa taimakon arna da agaza musu akan musulmi wanda yau wannan abin ya zama ruwan dare a ƙasar nan ko ina ka je zaka ga mutanen suna taimakawa arna ba sa taimakawa musulmansu musamman manya waɗanda suke rike da mukamai mutum ka ga yana yana yana yana ana masa magana akan ya taimaki addini yana cewa shi ba zai yi ba kuna ji mana Ahmad ran juma'an nan ran juma'an nan akan mimbari ya bada labarin wani mutum a wata ma'aikata aka buƙaci ya bada dama a gina masallaci abin bai saba wa doka ba bai saba wa tsa'ida ba bai saba wa zamantakewa ba amma budar bakin mutumin nan yace wai shi ya zo aikin gwamnati da ba zo aikin addini ba ba kuna nan malai ya faɗa ba nan to waɗannan irin misalan suna nan dewa a cikin tun a zo ga abin da ya kamata ya taimaki al'ummarsa da ƴan uwansa da addininsa amma wallahi ya ƙi ka taɓa shi wai shi ƙa'ida akwai wata ka'ida yanzu da ake bi a Najeriya ne da akwai wata yanzu dan Allah inda ana bin ka'ida haka ba ta zauna haka a kasar nan tsakani da Allah da ma in ka'idar ake bi ta hakika ya kamata a haka muke saboda haka wata ka'ida da kai kake kokarin kiyayewa to ka sani su babu su babu ruwansu da wannan ka'idar su in sun samu dama taimakon mutanensu suke yi kuna gani ɗazun nan ban san labarin ba tabbatacce ne ko gaskiya ne wai wuke ya koma wata jam'iyya ko wuke waye ne yake da labarin abin da yasa nake shakka saboda ban karanta labarin ba ba na son faɗi labarin abin da ban gani ba rediyo mai jinin na sai a hankali da ma eh rediyo mai jini sai a hankali to to ana cewa dai ya koma can to wai wai ina faɗa wai ya ce daga cikin dalilinsa da ya sa ya dawo kaza saboda ba taɓa yin gwamnatin da ta taimake su ta taimaki yankinsu kamar wannan gwamnatin ba da haka tun da ta taimake su shi ya dawo to shi kenan yanzu wannan abin yabawa ne ko abin takaici ka san wani zai ce ah kai to ashe an yi kokari ma'ana ka sa kunama aljihunka tana galla ma cizo kana murmushi wai kai jarumi dana na gamta take anan ban gane ko kun gane ba bari mu yi bincike akan abin sati ne zuwa ma muku fashin baki insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya ji mana akwai sauran lokaci ko babu akwai assignment ɗina eh ba kun gama kabbara ba za ku bada asamin yanzu yanzu mun yi magana akan shirka ko muka yi ta'arifin ta me ta'arifin shirka tukunna eh na'am hada Allah da wani eh ka karasa cikin me madalla jazakumullahu khairan cikin mauta هو تسوية غير الله بالله تسوية غير الله بالله حتى الله دواننسا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كحق الله دواننسا cikin rububiyya da uluhiyya da sunansa da siffofinsa ma'ana rububiyya ayyukan Allah uluhiyya bautawa Allah asma'ihi wa sifatihi sunayen Allah da sifofinsa to duk wanda ka hada da wan ka hada Allah da shi akan waɗannan abubuwan to kai menene shikenan kawai to sai mu dawo mun ce idan mutum ya zama mushriki akwai abubuwa guda shida wanda ba sa gudana a kai shi menene waɗannan abubuwa zai karanta mun su ɗaya bayan ɗaya akalla ko da ru'usul aqla ɗaya bayan ɗaya ya ce ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba ba za a yi guda shidan nan kawai ya karanta musu to ga wani ta ya daga hannu daga dungu a san yan dungun nan fa sun dan fi bincike wa alaikum salam na na farko ya ya bar musulunci uhm kharijin anil milla na na ba za a aura musu musulma ba la yi tazawwaj muslima ba zai aure musulma ba na idza mata لم يقبر في مقابر المسلمين ولا يغسل عليه ولا جزاكم الله خيرا نعم نعم ranar tashin alkiyama ba zai higa aljanna ba wa dukhulul jannati alayhi haramun jazakum Allahu khairan na jazakum Allahu khairan kai kokari ai ko da jarabawa ake za a baka 70 over 100 akalla Na'am, saura biyu, wa zai cakata mana biyun kawai za ka cakata. To, na ga wannan kamar ya riga ɗagawa. A ya faɗa ai. Eh, ai guda abin guda a haɗa suke ba za a mar sallah ba, ba za a yi masa wanka ba, za a binne shi a makabartar musulmi duk abu ɗaya ne waɗannan. Habita amuluhu gaskiyar ka ba shi ka ƙara maimaitawa. ayyukansa sun rushe duk abin da ya aikata daga yayi shirka duk sun rushe gaba daya sai abu na karshe wa zai tukata mana ga malam mutala ba malam mutala ya ce zai tukata Allah ba zai gafarta masa zunubansa ba jazakumullahu khair abubuwa guda nawa guda shida wa zai jera mun su ɗaya bayan ɗaya duk da cewa yanzu an faɗa kowa ya ji to akwai masu kwakwalwa wanda yanzu duk sun hada cewa zai jera musu a jere a jere za ka jera in baka jera ba za mu jera ba mu kuma ga bismillah na'am ka dan sa abun a baki na'am Allah ba zai gafarta jazakallahu khair ba haka kawo dalili ba aka rabata Allah Allah ya saka da alheri eh ba damuwa mun karba ya fita daga milla ta addinin musulunci na na uku aikinsa ya rushe ya ɓaci ba za ta auri musulmi ba da za ka Allah khairan na na ka yi ƙoƙari ba za a yi masa sallah ba za a binne ya ba kawatar musulmi ba za a yi masa wanka ba za a yi masa sallah ba na biyar na na shida na na shida ba zai shiga aljanna ba da za kuma Allah khairan an gane magana da kyau ko so waɗannan su ne abubuwa guda shida wanda in mutum ya yi shirka gaba ɗaya ba sa gudana a kai shi to kaga a ce ba za ka shiga aljanna ba ai lamari ya ɓaci duk abin nan da muke ne muke nema da ba aljanna a ce ba za a yi maka sallah ba ba za a yi ma wanka ba za a binne ka a makabartar musulmi ba ai tabewa duk abin da muke fata muke annabi ma ya ce idan adadin mutum arba'in ko sama da haka suka yi ma sallah a kanka kai ɗan aljanna ne to a ce mutum ya mutu duk waɗannan gatan ba za a yi marba ai ka gan lamar ya ɓaci to saboda haka sai a kula sai a kiyaye Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu akwai saura ko ya ƙare na to zama za mu dakata a nan sati mai zuwa in mun zo mun gama assignment kar ku ji kuma na gama kowa ya je ya sha kunu akai dan Allah a je a haddace waɗannan abubuwa ka haddace ta'arifin shirkan nan الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كحدث wannan ka haddasa ta'rifin shirka sannan ka haddasa waɗannan abubuwa guda shida cewa in mutum yayin shirka to shikenan duka ba za su gudana a kansa ba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dare wanda muka tantuma harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah madaukakin sarki ya fi mana hadha huwa ma inna billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh